wannan ya ce allah ƙara wa malar lafiya da imani ya ce jiya sati hudu da rasuwar mahaifinsa yana neman wannan majalisi ya taimaka masa da addu'a allah ya ji kansa allah ya gafarta masa allah ya ji kansa allah ya ji kan iyayenmu gaba daya duk wanda tsohonsa ko tsohonsa take kwanci a rami allah ya musu afuwa mu ma Allah ya samu cika da imani Allah kuma ya gafarta mana muna maka ta'aziyya kuma Allah ya baka hakuri ya baka ikon daukan nauyin da ya tafi ya bar maka wannan yace um yana kan tafiya sai ya je wani masallaci da ake cika sallah shi ɗan ƙasaru ne shi musafiri ne amma ya je inda ake cika sallah to wai ƙasaru zai yi ko kuma cika sallah zai cika sallah za ka yi inda ka bi su jam'i duk wanda ya je inda ake ƙasaru a inda ake cika sallah shi kuma yana ƙasaru zai cika sallah shi ne sunna idan kuma suka baka kai limanci sai kai ƙasaru in sun yadda wannan ya ce da Allah malam wace hanya zan bi ne don in haddace alkur'ani kuma wace zan bi don na tara ilimin addini ta Allah cika mana burinmu gaba daya Allah ya mu cikin masu haddace alkur'ani shi dai qur'ani karanta shi ake na farko a sa a rai ana son a karanta shi kuma ka karanta shi da sunan addini da ibada a matsayinka na musulmi bai kamata musulmi ya rayu ba ya karanta Qur'ani ba ko ya rayu bai iya karanta Qur'ani ba kuskure ne ka iya jarida ka iya danna dannan waya ka iya kaza ka iya kaza amma Qur'ani baka iya ba ai bai kamata ba daidai ne yanzu ka mutu ka je gurin Allah ka ce mallam ka ce ya Allah ban iya karanta zancen ka ba da ka turo annabinka babban sakon da Allah fa ya turo manzon Allah da shi shine alqur'ani kuma an ce faƙar umma ta yassar min alƙur'an to kuma kai ka bari baka iya karanta shi ba duk duniya ka iya komai abubuwan duniya kana ta koya amma ka ka koyi karatun ƙur'ani kana girman kai ka koya amma baka girman kan neman kuɗi yayi ka je ka koya to mataki na biyu bayan mutum ya koya kuma yayi kokari ya ga ya haddace shi wannan martaba ce babba haddace alƙur'ani matsayi ne sosai a cikin al'umma mahaddatan alkur'ani su ne na kusa da Allah a kiyama ahalullahi ahalullahi kamar yanzu a ce maka wani ai yana tare da iyalansa ma'ana yana tare da me na kusa da shi to a kiyama mahaddatan alkur'ani su ne ahalullahi kai tun a duniya ma Allah ya ba su wannan matsayi su ne ahalullahi annabi ya zo idan an yi mutuwa a cikin sahabbai mutum biyar shida bakwai takwas sai ce ayyuhum aktsaru akhdan lil qur'an waye fi su hadda waye fi su kama qur'ani da yawa ce wane ne sai ce ku kaddaman mun shi shine a gabana addu'a ta sai ta fara dukansa ta daki na bayansa haka aka yi ta yi kuma idan an zo kabarin ma shi su masu hadda qur'ani su ne a gaba ba a dora wani wanda bai haddace Qur'ani ba akan mai Qur'ani ba a yi kamar yadda ba a dora wani abu akan Qur'ani to idan an mutu ma za a hada mutane a kabari ba a dora wani akan mahaddacin Qur'ani shiga makaranta idan mutum yaro ne in babba ne ma ya shiga makarantar manya ko ya nemi wani malami ya karantar da shi alhamdulillah Allah ya hore duk unguwar da kake akwai wanda zai koya ma Qur'ani alhamdulillah mu dai adam a wasu ƙasashe ne waɗanda ba wannan ba za ka yi ta neman waye iya karatun ƙur'ani ka rasa waye zai iya koya ma'a kowa bai iya ba amma mu dai anan alhamdulillah babu wannan matsalar duk inda kake ka samu mai koya ma ƙur'ani yanzu online ma ana iya koyan karatu to ka sa masa lokaci kamar yadda ka ware wa sauran sha'aninka na rayuwa na lokaci bayan asubahi ne kullum zaka bada awa ɗaya awa biyu a cikin dare ne zaka tashi dan muraji'a ku da hadda a bayan la'asar ne a in ka dawo ne da daddare kafin ka kwanta bacci ka dai duba lokacin da ya dace da kai ko ka je makaranta ko kuma ka je a biya ma ka zo gida ka yi ta nikawa kai daya kuma ka samu malami dole qur'ani sai da malami ba a hadda qur'ani ba malami wa innaka latulaqqal qur'ana min ladun hakimin alim annabi ma sai da jibril ya zo ya lakana masa Allah ya turo jibril ya lakana masa wala ta'jal bil qur'ani min qabli an yuqda ilayka wahyuhu wa qur rabbi zidni ilma to ka samu malami sai ka sa himma da kokari sai kuma ka duba ka ga kwakwalwarka za a ce wannan qur'ani ne to kana iya haddace shafi ɗaya kullum shafi ɗaya kullum eh kana iyawa aminci nawa kake ya kamata ka gane aminci nawa kake haddace shafi ɗaya to in ka haddace ko minti nawa zaka bashi ya laushi a bakinka duk shi ma sai ka lissafa lissafi ake da ana yin karatu da ka amma yanzu ana yin lissafi dan ka gane lokacin da zaka bashi idan ka ga wannan mintunan sun yi baka haddace ba to ko dai kana da damuwa a zuciyarka ko kuma baka da nutsuwa ko kuma dai akwai wata matsala ko kuma gurin yana da wahala to kaga in haka ne in wuri yana da wahala to sai ka ninka masa lokacin to ya ake ake da shi Qur'ani cikin sauki ga yanda za ka yi wasu idan sun zo sai ya ɗauki shafin masaluhum ka masalin da sauka da nara ya ta sai ya je ƙarshe ya dawo ya je ƙarshe ya dawo ya je ƙarshe ya dawo ya je ƙarshe ya dawo wannan za ka daɗe kana yi bai zauna ba wajen haɗa ayoyin za ka sha wahala to ya za ka yi yanda za ka yi shine sai ka ɗauki masaluhum ka masalin da sauka da nara فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون كالتميمي تاتا إتا كدي آية مثلهم كمثل الذي استوقد نارا إتا كجي كداو كجي كداو كجي كداو da inda kai ta maimaita ta da yawa ayar za ga ka rike ta to ta riku ko to sai ka shiga ta biyinta ita ma sai ka ta niƙawa kai ta niƙawa kai ta niƙawa kai ta niƙawa kai ta niƙawa za ga ita ma ta zauna to sai ka sake dawowa sai ka ɗauko ta ɗayan ka rinka haɗe ta da ta biyan kai ta zuwa kana dawowa wannan a lokacin biyun za ka rinka yi ka je ta ɗaya ka dawo ka haɗa ta biyu ka je ta ɗaya ka dawo ka haɗa ka ga ya zauna to shi kenan sun zauna sun riƙu wannan to sai kuma ka ɗauko ta uku ka tunika ta ka tunika ta ita kaɗai ta yi laushi to sai kuma ka jono ta da wanne da ta biyu sai ka juno ta ta biyu ka juno ta ta biyu ka juno ta ta farko sai ka ɗauko ta hudu ita ma kai mata kowace aya ka mata haddata a zaman kanta kuma ka yi haddar jona su ɗin to wannan haddar da haddar da kai duk ƙur'anin da duk shafin da ka masa wannan haddar za zai wahala ka manta shi to idan ka zo ya za a yi wajen juya shafi to dabarar da ake yin wajen juya shafi ka daina tsayawa akan iya shafin ka dai idan ka zo karshen shafin nan to ka duba aya ta gaba wacce ce in ka yi ta ka haddace ta to ɗauko ta shafin baya sai ka yi to a lokacin in za ka tashi sai ka hada da ta shafin nan karshe da ta shafin baya kaga ƙwaƙwalwar ka za ta baka kana gamawa kaza za ka ɗora ina fatan kuna ganewa wannan shine zai taimake ka kar ka zo in ka zo karatu sai ka gashi ka haddace shafin amma ka rude to wai shafin nan da zan shiga na gaba meye ne ma farkon ma ka manta saboda baka masa aikin hada shi ba haka zaka ga kamar akwai wahala to amma shine mafi saukin hanya ka haddace kuma hajjar ta zauna wannan kai ta yin shafi dai kana zuwa kana dawowa zai yiwu amma watakila ka ɗauki lokacin da ya fi wancan ma in kai ta kama su ɗaya bayan ɗaya ka kama su to kaga shafi ɗaya ya zauna ko yawwa to sai kuma ka ba wannan shafi ɗin kawai sai ka tashi ta zirga-zirga kana yi kana dawowa kasuwa ne zaka tafi kai ta maimaita zaka dawo kasuwa ne kai ta a ranar duk sallar da zaka yi ta nafila in ba jam'i kai ba karanta wannan gurin da ka haddace inda daddare Allah ya hore ma fara buga shi tukunna sannan ka ɗauko sauran tilawa wannan ababen hadda kenan wannan hanya ɗaya ce na gaya muku a cikin hanyoyi da yawa to sai kuma rike shi da muraja ya ake akwai shi kuma in an zo muraja qur'ani akwai madi al-qarib akwai madi al-ba'id yayin da mutum yayi hadda yana so ya muraja ba zai yi kana da izu talatin kai muraja su kullum ba watakila baka da lokaci to wanne aka fi nikawa wanda yake sabuwar hadda ake dauko ake muraja ta da yawa shine madil qarib idan ka zo yau zaka ƙara karatu to haddar da ka yi ta a cikin kwana biyu kwana uku yi kokari ka ga ka kawo ta ta zauna kafin ka shiga ta yau ka rufe ido ka nika ta ka kawo ka kawo ta zauna alhamdulillah to shiga sabo in ba ta zauna ba ita kana da to shine madil qarib to akwai kuma madi madi albaid shi kuma ka samu lokaci ya zaka tuno da na baya to shi ma sai ka rinka dauko shi kana hada shi da sabon kana yi kana hada shi sabo kana yi kana hada shi sabo wannan kuma damun wanda baka haddace ba shi kuma kama zo kansa ba tukunna to shi kuma ya ake sai ka raba dare jama'a barin gaya muku wani sirri duk wanda yake so tilawarsa ta zauna lafiya to ya rinka sallar dare da ita wallahi duk karatun da kake sallar dare da shi da wahala wai da rana ka neme shi ka rasa bai zai yi ba abu na biyu da haddar da ka yi ta karfe ukun dare karfe biyun dare ta fi zama kwakwalwar ta dan kwanta ta huta babu hayaniyar gari babu damuwa waje an lalle na libasa to ta fi zama to amma dai wannan lokaci ne mai wahala kuma ba kowa ne Allah yake ba shi ba saboda shi ka san ita matsalar kwakwalwa yanzu ba muna karatu kuna jin ƙara ba ba kuna jin ƙara ba to wannan ƙaran ai yana affecting haddan mu ai a yanzu ai ai haddacewa ƙaran muke yi duk ranar da aka zo kana tuna karatun nan sai ka tuno a ai ranar nan ana wannan karatun wallahi akai ta karan inji yanzu baka ji wani karan sola ba to ita ma haddacewa muke ai ita kuma da abin da ka sa ta wahala ta haddace da abin da baka sa ba haddacewa take yi ban sani ko kuna ganewa to in dare yayi babu wannan hayaniya duka zaka samu full concentration qur'ani ne kawai zaka bashi to wannan abin da yake shigo maka karan nan shi ma yana da tasiri wajen rage karfin haddace abin da zaka rike to shine in ka shiga cikin dare ba komai sai ga kai nasara yanzu ko mai mota ne ya zo wuce nan tit ya wuce duk da ba tilawar tit din nan muka yi ba ko bayan sati nawa ne ko shekara za ka yi tunan ai ranar nan muna karatu ma sai da wani ya zo yi wani danna hon kaga shi da cewa kai ina fatan kuna fahimta to akwai masu kwakwalwar da ba su sun sha wahala ba suke hadda cewa da ya nika ɗaya biyu uku Allah ya ba da kwakwalwa wannan na daban ne to shi kuma ba a so ya yaudari kansa ko da haka kwakwalwarka take to ka rinka ba wa ƙur'anin hakkinsa na yawan tilawa da maimaita shi saboda shi ya yi alkawari duk mai yawan maimaita shi baya barinsa kuma shi alƙur'ani ya yi alkawari duk wanda ya bashi shi ma kuma zai bashi kwanaki ya ce in ka ni kwana ɗaya to ni kuma zan barka kwana biyu ko uku ko hudu imamu shafi Allah ya masa rahama yana cikin masu irin wannan kwakwalwa malam in ya buɗe zai hadda shi dai ya sa wani abu ya rufe nan ya kalli nan kawai amma matukar yana haddacewa ya gana ya gana to duk hadda za ta haɗu gaba daya karfin haddace da shi ba ta wasawa to akwai wanda a cikin ku Allah ya musu baiwa amma sun karar da baiwar tasu a boko fasaha basira na fitar hankali duk abin da ya taba ya iya amma abin mamaki sai ga wal'adiya ta gagare shi ya kware wajen kwamfuta ne wajen wani lissafi ne wajen wani abu ne ya iya amma da zai takura kansa yaron nan na shekara ɗaya zai gama haddace Qur'ani amma ba zai yi ba saboda bai biyo layin ba to bayanan da yana da yawa sai wani karo kuma sai mu daɗa ainihin wato ƙara haskaka amma dai yana da kyau ka haddace Qur'ani saboda akwai alheri da albarka a ciki kuma ko ba komai Qur'ani zai cece ka kai ba kai kaɗai ba babanka ma ƙur'anin zai cece shi babanka da ya sa ka haddace shi za a cece shi sannan duk wanda ya haddace ƙur'ani ya aiki da shi baya mutuwar banza ƙwarai da gaske kuma yana cikin manya a wajen Allah a duniya kuma Allah yana rufa mai asiri ya taimake shi tambaya ta ƙarshe wata mata ne ta aiko cewa akramakallahu mijina yana da hali sosai amma baya yi min dinki da ni da yarana ta ce sai sallah sallah amma kuma shi kullum yana yi wa kansa dinki ta ce shi ne ta ɗauki kuɗinsa bai sani ba ta je ta yi wa ‘ya'yanta dinki amma ba bai sani ba ta ce shin hakan da ce ya halatta ko ko bai halatta ba ta ce abu na biyu kuma cikin halinsa shi fa baya bada kuɗin kashewa sam ta ce amma dai yana bada abinci mai rai da lafiya in ji ta da faɗa abu guda biyu ne na farko shine duk abin da yake wajibi ne akan miji dole dolensa ne ya yi na hidimar gida sai ya ƙi yi kamar kulawa da iyali kulawa da yaya sai aka yi masa bai sani ba to an taimake shi ne ba an yi masa taiko abu ne da ya zama dole ya yi to bai yi ba sai ta duba cikin canjin datarsa da yake sawa da katin waya da yake sawa yan kudaden aljihunsu sai cewa ‘ya'yansa dinki ta yi kamar ta yi masa ne ita ma ta yi wa kanta kamar ta yi masa ne abin da ya zama dole ba amma wannan ba za a ce kin yi sata ba saboda daman dole ne kamar suna cikin yunwa ya ƙi ba su abinci kuma yana da hali sai aka ɗauka a cikin kuɗinsa aka ci abinci ba a laifi ba abu sufyan da shi da matarsa sun samu irin wannan matsalar ta kawo gurin annabi ƙara cewa inna abu sufyan rajulun shahih la yutini ma yakfini wa yakfi banayya ya manzan Allah abu sufyan mutum ne mai rowa haka ta faɗa ta ce mijinta mai rowa ne baya bani abin da zai ishe ni kaga kenan ba wai baya bayarwa bane yana bayarwa amma baya isa shi ma wannan ba baya bayarwa bane yana bayarwa amma baya isa akan sutura baya bani abin da zai ishe ni ishi yayana kuma ni matarsa ce kaga matarka nauyin ta yana kanka yayanka nauyin su yana kanka dolen ka ne wannan ta ce tana da laifi in na ɗauka a cikin dukiyarsa na yi tasarrufi manzo Allah ce khudi min malihi bil ma'ruf ki ɗauka ko ya sani ko bai sani ba a cikin dukiyarsa ta hanya sananniya shari'a ba da wuce gona da iri da ta'addanci ba ke ma ki je ki ɗauka ki wa ƴaƴanki ɗinkin sallah daidai iya gwargwadon samun mai gidanki da kanki ki musu sutura kar ki bar ƴaƴanki cikin yunwa da talauci wani yana da kuɗi ya ƙi biyan kuɗin makaranta kullum ana koro yara ki je ki gaya musu yi haƙuri mana su ba za su yi haƙuri ba in ya ajiye canji ki ɗauka ki je ki biya kuɗin makarantar amma fa ke kika fi ni sanin halin mijinki in auren ki zai mutu akan wannan karki mala akwai mutanen da suna da wahalan sha'ani malam halin su bai da kyau amma kai ba za ka gane wannan karatun da nake ba sai ranar da ka haifi diya budurwa ka aurar da ita ka kai wa wani ta kawo maka kukan abin da mijinta yake mata ba za ka yi bacci ba yanzu dai da yake neman ta ya gaishe ka ya gaida kannanka ya gaida yayyanka ya gaida mahaifiyarka ya gaida kannan matar ya gaida yayyan matar kullum yana zurutu saboda nema yake ka rabu da namiji in yana son yarka komai zai maka abin da zai iya yi amma in ta shiga hannunsa in bai da tsoron Allah sai abin da ya faru mata suna haƙuri fiye da yadda kuke tsammani wallahi al'azim to sannan ta ce ba ba su kuɗin kashewa wannan ɗabi'ar mu ne da yawa ko mu gaya kanmu gaskiya yanzu kai haka kake rayuwa bayan tuwon da mai gidanka ubanka yake baka shi kadai kake rayuwa baka kashe wani kuɗi to ita mace kan wai baiwa ce dan ka zo ka bata abinci da safe da rana da daddare to ba ta da wasu bukatu su Allah ya ce ba za ka yi mata ba ko dabba ce ita da za ka ajiye ta ba dabba ba ce mutum ne dan adam ne tun da ka raba ta da gidan iyayenta to ya kamata bukatunta da walwalar rayuwarta da walfayarta ya kamata ka ɗauki nauyi ka taimaka mata iya abin da za ka iya yi aka ce ba wai ka yi abin da ya fi ƙarfinka ba yanzu mu ba al'ada mu mu Hausa Fulani kawai mutum abin da ya sani zai kawo kayan kudin cefane da abinci gida sai kama hanya tafiyarsa in ya samu abin alheri da rufin asiri ba zai tuna ba matarsa ya bata ba kai fa ka je kai wata harka ka samu wasu kudi sun shigo ma je ka kyautata wa matarka ka bata dubu ɗari ɗari biyu ɗari uku miliyan ɗaya miliyan ya abin da ka samu za ta ji daɗi ka ce ku yi addu'a neman alheri ne Allah ya bani wata kwangila kai aka biya ka a wani ne ya ganka ya haska kai baka abun alheri kana da yar mataka guda ɗaya wani mai gidanka ya baka dubu ɗari biyar ya ce ga wannan ka ɗan abin nan sai ka je ka kashe wannan kuɗin ka manta mataka da suke gida ta ɗinka ɗari biyu naira ɗari biyu ya gagare ta ba za ka iya ɗaukar naira dubu hamsin ka mata ba dubu ashirin ka ce wannan ke ma ki je ko uwarta ta je ta sewa kaji ta dafa ba ta samu lada ba to ba ma yi kawai abin da bahaushe ya sani ya yi cefane ya kai to yaro zai zo tana da yaya wani ya zo da agwaluma agwaluma yaro zai zo da gudu shi mama agwaluma uwa ba ta iya ta ji ana sai da wani abu ɗanta yana so bata bayar ba ina za ta samu kuɗin bayan kwana biyu wata kakakka ta zo daga ƙauye ta zo ta zauna ta ce sati biyu za ta yi kuma ita ta ce shayi da biredi za ta sha kuma ko a gidan ɗumame kuke ci kuma idan ba ta yi mata shayi da biredi ba ta zage ta ta ce ta ci arzikin dan uwansu ba a kyautata mata ana yin wannan kai a gidanka dumame kake sha da koko amma sai Allah ya jarrabe ka da kanwar mahaifiyarka mai son duniya ko kuma wata kanwar ka mai son duniya ko wani abu sai ce ai gidan Alhaji ne wani shi abinci kaza zai ci ya dora maka nauyi su mata suna da wannan karamcin sai sun nemo sun kyautata dan dai a tafi a ce ai sun karbi bako dangin mijin sun kyautata ina za ta samu tsohuwa ta zo za ta tafi za a sallame ta da me za ta sallame ta ita da ta zo zuwa ta zo mata da kwai ta zo mata da tsuntsiya ta zo mata da kuli-kuli ta zo mata da yar kanya ta zo mata kaza to tun kwana uku mutanen kauye in za su sai sai sai je ba zan tafi fa duk inda mutumin kauye yake galiba in za su za a gaya maka da wuri me ake nufi karamci ne ba za su iya gaya ma me nake bukata ana gaya ma to zan fasafi ka shirya bayan kwana biyu sai ka ji matarka tana cewa hajiya fa ta ce jibi za ta tafi kai kuma ka ce to to to Allah kai mu Allah kai mu ba haka ake nufi ba to yanzu idan matan nan ta zo Allah kalle ai ya kamata ya mata bajinta ta dauki wani abu ta dan mata ko a ta dan bata atamfa a ta dan bata yar dubu biyar ta bata yar dubu uku yar dubu biyu to baka bata kuma baka baka bata jari tana sana'a ba kurum full housewife ce iya kudin cefanen kuma shi ma ba isa yake ba wane ne yake ba da cikakken kudin cefane da yake saye waye ne yaro ya je makaranta ya ga abokanansa sun fita break wancan ya kashe ɗari biyu wancan ya kashe kaza ya je yana roƙon 'ya'yan mutane an zo an ce to fa kai ɗanka a nazari fa yana ƙwace kayan mutane yana ƙwace biskit yana ƙwace madara sweet milo ya zo yana kuka zai tafi ya bude jakarsa ya nuna uwarsa mama ni ma a samu sweet milo mama sai asa kai kuma ka tafi baka bata kuɗin break din yaro ba yawanci kananan yaran nan ba ma bada kuɗin break din su kawai in mun bada kuɗin cefane shikenan uwarsu za ta ba su a ina za ta samu kuɗin kannan ka sun zo kaza kaza kaza kaza za su tafi wata kila Abuja take wata kila kaza kai kuma ka gari ina za su samu sallame ta in ne ta lissafa muku wannan sai mu kai har asuba mu yi wa matan nan adalci mu ware wani kuɗi mu rinka ba su na kyautatawa bayan tafa ne mu sa musu albashi kyautata ne ba laifi ba ne in ba mu sa musu albashi ba lokaci lokaci in mu samu abin alheri ba sai ta gaya ma tana da bukata ba a cikin mu akwai masu mugun halin da ba zai taba ba wa mace ko kuma ba sai ta roƙe shi kina so baki roƙa ba ke kika ga dama shiru kika baki faɗa ba yanzu kai ka taɓa rayuwa haka kurin daga abincin da zaka ci zaka rayu baka da bukata ka san malam yanzu ka san data yanzu na waya akwai mutanen da matarsu bata isa ta shiga WhatsApp ko Facebook ba sai in ya dawo gida a danna hotspot kai hakuri in kai ma haka kake yana fita kofar gida data ta ta dauki bai zai bata kudin data ba amma shi yana iya zuba dubu ɗari a wata sana'a wani babi ne yawanci mun bar matanmu ba sa sana'a mu ba mu ba su ba kuma ba mu ce su yi sana'a ba wani kuma doka ne ba a mun talla a gidana ni ba a mun sana'a a gidana karki duki to shikenan ba a yi to ka ba ta substitute da canji na in ba ce sana'ar ba ko ita ba ta da bukata wataƙila ta aiko maka uwarta ba ta da lafiya babansu ya ritaya hawan jini ya kwantar da shi an kwantar da hajiya asibiti tana nufin ba da abin da zan kai wa hajiya wai sai mutum wai ya zo ya ce wai wallahi tallahi ya kamata aiwa mata wa'azi suna fa rage kudin caba ne to dan me me dan sun rage kudin caba ne me wannan larura ka je ka bata dubu biyar ta kashe dubu uku ta soke dubu biyu wallahi ba haram ta ci ba dan a gidanka za a kashe kuma ga ya muku wani abu guda matan yanzu da kake gani in dai da zaman lafiya da soyayya duk inda mace ta samu dubu ɗari in Allah ya sa da mijinta ko a zahiri ko a baɗi ne sai ya ci hamsin a ciki ko talatin na farko dai za ta canja janin gado wa ta canja kai ne idan kuɗin da kauri sai kaga ta ce a gyara mata kujerunta idan kuɗin da dama kaga ta siyo kwanukan yin abinci su ƙare kuɗin su gaba ɗaya akan harkar kicin sai kaga sabon cokali ga wancan yana ɗauka ana jin ya ga abin ya masa daɗi ne kun san me yasa nake wannan maganar saboda ku matasa ne galibinku ku inganta gidajenku a rayuwarku ta aure ku daina takurewa iyalanku wallahi ina wannan bayanin ina tunanin yata da zan ɗauka na bawa wani zan ji daɗi in an mata ni ma ya kamata na yi wayar wani wannan ɗabi'ar da ake rayuwar bauta da bautar da 'ya'yan mutane yanzu ilimi ya zo ya kamata ku waye mutum Allah ya mai rufin asiri da wadata ka zama inuwar giginya na nesa ka shaki a banza abokananka kashe musu kuɗi a banza amma matarka kana multimiloniya matarka tana hawa a daidai sahu za ta je unguwa shamoni wallahi miloniya miloniya biloniya amma matarka tana hawa a daidai sahu direba da zaka ɗaukar musu yar karamar mota ta dubu ɗari bakwai miliyan biyu miliyan uku ana kai su unguwa babu in baka da shi wannan wani abu ne daban amma kana me amfanin kuɗi baka cika more ba ba amfani kana cikin matsi wai ko ba ku gane ba ne don haka wannan mata ba sata ta yi ba ba sata ta yi ba wannan fatawar maza ba sa so ba sa so amma sai mun faɗa wallahi ba sata ta yi ba ku kyautata musu kawai duk wanda ya kuskure ba dan sauran canjin sa aljihu kuma baya daukan nauyin iyalinsa kaji nace baya daukan nauyi baya kulawa da iyalinsa don ta dauka ta yi amfani da shi ba sata ta yi ba amma fa matar gida nace ba yaron gida ba yawwa abin da muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya mana afwa wa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum